أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة أيها مسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya ba mu ikon gabatar da wannan farali na asuba a cikin jam'i da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan da ke ciki kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu ya kare mu da mu da zuriyarmu ga baki ɗaya a yau muna safiyar lahadi 19 ga watan rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana 1446 wanda ya daidai da 19 ga watan 1 na shekara 2025 miladiya jiya mun faro darasi game da wannan wata na Rajab da irin keɓantarsa da wasu ibadoji da wasu taro da wasu bikukuwa da irin bid'o'i dai waɗanda ba su ganganta ba a musulunci wanda ya kamata wanda ake yada su a cikin waɗannan wata na ayyuka na bid'o'i wanda ya kamata a faɗakar da al'umma a kai domin musulmai su nisance su kuma mutane su ja hankali 'yan uwansu a kai da abuka a kan irin waɗannan bidiyo'i waɗanda suke babu su da tushe a cikin shari'ar musulunci jiya mun tsaya bayani akan bidiya ta farko ita ce keɓantar wannan wata na rajab da azumi musamman ma wanda aka fi saninsa da azumin tsofaffi haƙiƙa wannan bidiya da yawa akwai wanda suke keɓantar farkon wannan wata na rajab ko farkon juma'a ta rajab ko farkon alhamis sai a keɓanci wannan lokuta da azumi to wannan magana ba ta tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam wala sahabbansa su ma ba su aikata ba saboda haka ba su azumci waɗannan kwanuka ba a ce farkon watan rajab a yi azumi ko kuma farkon juma'a ta cikin watan rajab a yi azumi ko farkon alhamis ko kuma a'a ma a keɓanci shi watan gabaki ɗaya a yi azumi annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba almajiransu tabi'ai ba su yi ba almajiransu ma tabi tabi'ina haka wala magabata na kware kuma ba a samu ba ɗaya daga cikinsu wanda yake da'awa yake kira akan yin azumi akan irin wannan lokuta sai dai ma mu diba duk da cewa saɓani da ake samu na malamai ga saɓanin garruka saɓanin mazhabobi saɓanin guraren da suke yankunan da suke amma duk da haka wannan saɓanin da suke na malamai a wannan ɓangaren malamai sun yi ittifaki bid'a ce wadda take munkara da hadisai da aka rawaito akan wannan hadisai ne da'ifai masu rauni hadisai na ƙarya wanda ya kamata a bayyana wa al'umma cewa waɗannan ibadoji babu shi a musulunci shi ya sanya imam hafiz bin hajar al'askalani allah ƙara masa yarda yake cewa lam yarud fi fadalin shahar rajab wala fi siyamihi wala fi siyami shay'in minhu mu'ayyan wala fi qiyam lailatul makhsusa fi hadisin sahih yaslu lil hujja imam hafiz bin hajar al'askalani allah ƙara masa yarda saboda haka yake cewa wallahi babu wani hadisi da yake ingantacce da aka rawaito da yake nuna falalar watan azumtar watan rajab har ma musamman a ce mishi watan azumin tsofaffi a yi azumi ko a yi wata ibada ko a yi ƙiyamun laili a cikinta babu wani hadisi ingantacce da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai ma malamai sun karfafa cewa waɗannan al'amurra ne min umuri mubtadi'a al'amurra ne na bid'a da aka kirkiro shi ya sanya ibn taimiyya rahimahullah Allah ƙara masa rahama ya ce inna ta'azima shahar rajab من أمور المحدثة التي ينبغي اجتنابها وإن اتهاز شهر رجب موسما بحيث يفرد بالصوم يتي مكروه إمام ابن تيمية الله قارى مسير دا يكتوى إن تعزيم شهر رجب من أمور المحدثة ma'ana keɓantar watan rajab da wasu ibadodi ya ce yana daga cikin al'amurra wanda aka ƙago allati yanga bagi ishtina ba wanda ya kamata a ce mutane sun nisan musulmai maza da mata sun nisance su domin manzo Allah ce fa kullu muhdathatin bid'a dukkan wani abu da aka ƙago to saboda haka bid'a ne wa kullu bid'atin dalala ita kuma kowace bid'a bata ce wa kullu dalalati fi nar kowane bata kuma yana wuta wa iyaz billah saboda ce wa inna ittihazu shahr rajab mawsiman bi hasi furadu bi sawm makruhun saboda haka a riki watan rajab a keɓance shi da wani azumi wannan abu ne wanda samsam babu shi makaruhi ne a musulunci imam ibn qayyim rahimahullah Allah ƙara masa yarda ya ce lam ya sumun nabi sallallahu alaihi wasallam a thalasatul ashhur saradan rajab wa sha'aban wa ramadan kama ya fa'aluhu ba'adun nas wala sama rajaban qattu walasta habba siyamahu bal ruya anhu sallallahu alaihi wasallam an nahyu an siyamihi imam ibn qayyim zauji Allah ƙara masa yarda yace lam yasmun nabi sallallahu alaihi wa sallama as-salasatul ashhur saradan da tunda ake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taba yin azumin wata uku ba a jere kamar yadda kuma ake samu yanzu suna yi mutsabar tsofaffin nan a azamci watan rajab ya kare a yi watan sha'aban ya kare kuma a hada da ramadan tun da ake manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai yi ba kama ya fa'alhu ba'adin nasu kama yadda yau mutane suke aikatawa wala sama rajaban kattun wani zai ce a to shi bai yin ukun a jere to haka shi na rajab ɗin ma babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya azumci watan rajab da sunan azumi wani na neman falala ko na lada ko kuma azumin tsofaffi babu wata ruwaya ingantacciya ɗaya da aka garito manzon Allah ya azumta watan rajab walasta habba siyamuhu haka kuma ba inda aka samu manzon Allah ce ku yi ana so ko yana da kyau a yi bal ruya anhu nahyu sallallahu alaihi wasallama sai dai abin da aka rawaito ruwaya ingantatta manzon Allah ya yi hani an siyami game da yin azumin watan rajab wannan ruwaya ingantacciya ta tabbata wannan ma kuma ibn majah ya rawaito saboda haka kenan yan uwa ke bantar watan wannan wata na rajab da yin azumi ko waninsa saboda haka bai dacewa babu shi a shari'ance babu shi a musulunci manzon Allah bai aikata ba kuma bai yi umarni ba halifofinsa al-khulafa'ur rashidin wanda manzon Allah yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnatu khulafa'ur rashidin ina umurta ku da ku bi sunnata kuma ku bi sunnar halifofi na waɗanda suke bayana sune Abubakar Umar Uthman Ali Allah ƙara musu yarda to ba su yi ba wala tabi'una haka tabi'ai ba su yi ba wala gairihum haka tabi'u tabi'ina ma bi su biya musu ba su yi ba wa kullu ma warada fi siyamihi min an-nusus ittafaqa al-jamhur al-ulama ala annaha mawdu'a illa al-qalil minha da'ifun jiddan la yuslihu ihtiyaj bi duk wata ruwaya da kuka aka rawaito game da waɗannan azumi na watan Rajab ko keɓantar juma'a ko keɓantar farkon rajab ko yin azumin gabaki ɗaya ce wallahi dukkan ruwaya da aka yi kirkire ne ƙage ne hadisai ne na ƙarya hadisai ne na ƙirƙira hadisai ne da'ifai wanda ba sa dacewa ko kaɗan a yi hujja da su a musulunci saboda haka 'yan uwa mu yi ƙoƙari mu nisanta saboda haka manzo Allah ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ur rashidin ina umurta ku da sunnata da sunnan halifofina Allah subhanahu wa ta'ala da kanshi kuma laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana in dai koyi zaka yi ibada ce zaka yi ko zaki kina so Allah ya karba kana so Allah ya karba to sai kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah ce ayi koyi da shi ko ayi koyi da sahabbansa halifofinsa to babu ɗaya sun yi to saboda haka don me kake kake wahalar da kanka kana asara ba lada sai ma zunubi Allah kare mu na biyu saboda haka daga cikin bidiyoyin da ake a cikin wannan wata shine ihtifalu ba'dal muslimina bi lailatul isra'i wal mi'raj taron biki na daren isra'i da mi'raji ma'ana miye isra'i shi ne daren da aka ɗauki manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da daga ka'aba aka tafi da shi betul maqdis kusan tafiyar wata guda ce amma ka yi da shi a cikin dare guda ɗaya mala'ika ya zo ɗauke shi daga betul haram ɗakin Allah mai alhurma zuwa betul maqdis ko muqaddas zuwa ɗakin Allah mai tsarki shine Baitul Maqdis manzon Allah ya raka'a biyu da daga nan kuma sai aka yi mi'raji da shi zuwa Sidratul Muntaha fa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila rabbika ma auha ma kazabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara saboda haka aka yi mirashi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya zuwa saman ta bakwai har ya zuwa al'arshi inda sidratul muntaha anan ne aka farlanta wa al'umma salloli guda hamsin hamsin in nan ita ce ana tafowa ana ragewa yana zuwa ana ragewa har ta tsawo guda biyar saboda haka a biyar in ma wanda ya ba shi shawarar ya ce sake komawa ka je ka nemi rage a sauƙaƙa ya ce naje naje ce yanzu hana jin nauyin ubangiji na ana jin kunya in sake koma in ce a rage mun a biyar inna ya ce mashi a'a ni ho na zauna da al'umma na sani na zauna da bani isra'ila na san halin dan adam kuma ga gasu daga su suke ba duniya wahala matsiyata saboda haka ya ce to shi dai gaskiya ba zai iya koma ba daga nan ya tafo sai bayan ma ya zarta aka ce to an wajabta maka da ashe da ana jira da ya koma ya nemi ragin za a rage amma da Allah ke ya kaddara biyar in za a yi gata aka ce to kuma tana nan a biyar inta amma ladan yana nan a ladan hamsin inta biyar ce amma kuma mai ladan hamsin da duk wanda ya sallaci wannan salloli guda biyar a yi ne kaga duka waɗannan jin kai ne da falala da gun ubangiji to haƙiƙa isra'i da miraji ya tabbata an yi shi to amma kuma babu inda aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bikin daren isra'i da miraji wasu ce a cikin daren 27 na watan rajab idan daren 27 da watan rajab ya yi ake wannan taro a yi bikin kamar da ake bikin maulidi bikin ware da sauransu a yi ihtifali na daren isra'i to wannan ko kaɗan bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba khulafa'ur rashidin ba su yi ba tabi'ai tabi tabi ne duka duk wata ruwa da za a kawo lamai subut malamai sun bi ta sama da kasanta ba ta tabbata ba Sheikh Ibn Baz Allah ƙara masa yarda a wata makala suke cewa wa hazihi lailatul lati hasala fiha al-isra' wal mi'raj lam ya'ti fi ahadith as-sahiha ta'yinuha wala fi rajab wala ghayrihi wa kullu ma warada fi ta'yinha fa huwa ghayru sabitun an an-nabi sallallahu alayhi wa sallama inda ahli al-ilm al-hadith yace walillahi al-hikmatu baliga fi insa'in nas laha ولو ثبت تعيينها لم يجوز للمسلمين أن يخصها بشيء من العبادة ولم يجوز لهم أن يحتفلوا بها لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يحتفلوا بها ولم يخصوها بشيء ولو كان الاحتفال بها مشروعا لبينه الرسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة إما بالقول وإما بالفعل ولو وقع شيء من ذلك لأورف واشتهر ولنقله الصحابة إلينا الله أكبر ya ƙara bayyane mana dalla-dalla ya ce wannan dare na isra'i da ake yin hafala a kansa التي حصل فيها الإسراء والمعراج yace lam ya'ti fil ahadith sahiha ta'yinuha ce babu wani hadisi ingantacce da yazo ya tabbatar da ta'yini ta ya ayyana ce an yi daren Isra'i a dare kaza na wata na kaza kuma sa'ana ana taro ayi bikinta akan kaza la fi rajab wa la fi gari yace a cikin watan rajab babu a cikin wani wata babu yace wa kullu ma warada fi ta'yina fa huwa ghayr sabit annabi sallallahu alaihi wasallam in ma kaka aka ce ai wani ya ce kaza ko an ka kaza yace babu wata riwaya da ta inganta tabbatacciya daga annabi sallallahu alaihi wasallam inda ahlul hadisi ka bi kap malaman hadisi kokolwar daka wanda sun bi sun tace hadisai to babu wata riwaya da malaman hadisi suka tabbatar yace alhamdulillah Allah da hikimar sama kuma sai sa mutane suka manta da ma ranar ya ce kai ko da muƙaddara ma ta tabbata an ayyana an ce wannan ita ce ranar mana a ce ranar kaza tunda har yanzu kai da kawo wasu na cewa 27 wasu na cewa 25 wasu na cewa 27 wasu na da 25 ce to da ta tabbata ma ko mukaddara a ce ma 27 ce ko 25 ne to saboda haka bai halatta ga musulmi ya keɓance ta da wata ibada ko ya yi biki a cikinta me ya sanya ya ce to domin annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba ba su yi wannan bikin ba ba su yi wannan taro ba ba su keɓance ta da wata ibada ba kenan kaga inda ya kasance shari'a ne masharu'an ayi da manzon Allah ya bayyana ya bayyana wa al'ummarsa imma a magana imma a aikace kuma da haka ta faru da ku an samu bayani daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma sahabbai da sun nakalto saboda haka bai dacewa na uku daga cikin bidiyo'i da ake a cikin wannan wata shine salatin raga'i keɓanta wannan wata da wasu salloli na musamman salloli na kwaɗayin lada suna kita salatin raga'i saboda haka wa ma warada fiha hadisun maudu'un anin nabi sallallahu alaihi wasallama dukkan waɗannan wata sallah da ake keɓanta a yi ta da daddare a cikin wannan watan na rajab ko da rana babu ɗaya da ta tabbata babu ɗaya ruwaya ingantatta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam imamun nawawi Allah ya ƙara masa yarda rahimahullah ya ce hiya bid'atun qabihatun munkaratun ashaddu inkaran mushtamilatun alal munkarat fa ta'ayyinu tarkuha فيتعين تركها والإعراض عنها وإنكارها على فاعلها إمام النووي الله قال مصير ده وندي أربعون حديث yace saboda haka bid'a ce kabiha mummuna abin kyama kuma tsananin kyamarta wadda ta taro akan ƙarereki da yawa saboda haka wajibi ne mutane su bujirewa waɗannan bidiyo'i kuma sa'an nan a kyamata a nuna kyama ga duk waɗanda suke aikata waɗannan bidiyo'i ibn taymiya rahimahullah ya ce wa amma salatin raga'i fala asala laha bal hiya muhdathatun fala tustahabbu la jama'atan wala furada imamu ibn taimiyya allah ƙara masa yadda ce ba ta da asali a salatun raga'ib wa salloli masu kwaɗayin lada salloli masu lada da yawa sallolin da ake kwaɗayi a cikinsu a cikin wannan wata ce babu asusu da asali ko kaɗan balhiyar muhudisa kirkire ne annabi ya ce kuma ahadasa fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kirkiro da wani abu a cikin wani al'amari namu addinin musulunci wanda annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba magabata tabi'i tabi'i ba su yi ba ci fa huwa raddun an maida mishi kayansa saboda haka kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani ma a kebanci daren juma'a kadai da wasu qiyamul layli ko yinin juma'a yi azumi duk manzo Allah ya hana saboda haka ashe bai dacewa da irin waɗannan kirkire-kirkire abubuwan da babu ma an zana Allah biya min sultan in an kama ta ruwaya kirkire ne karya ne bi ittifaqil ulama ba a samu ɗaya daga cikin magabata na ƙwarai ba ko a imma wanda ya aikata waɗannan abubuwa babu wajibi ne nisanci waɗannan abubuwa keɓantar wannan wata na rajab da wasu salloli na lada wadda ake samu babu shi ko kaɗan na hudu shi ne keɓantar wannan wata da yin umara da yawa mutane suna wannan wata suna tafiya su yi umara suna zaton cewa haƙiƙa wata wannan yin umara a cikin wannan wata na rajab tana da wata daraja ta musamman to shi ma wannan magana ba ta da asali ba ta da tushi imamu bukhari ya fitar daga hadisi daga abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda ya ce inna rasulallah sallallahu alaihi wasallam i'tamara arba'ul umarat ihdahunna fi rajab qalat ay aisha radiyallahu anha yarhamullahu aba abdurrahman ma atamara umratan illa wa huwa shahidun wa ma atamara fi rajab qat suna kafa hujja da wani hadisi da abdullahi bin umar allah ƙara masa yarda yake cewa ina rasulallah sallallahu alaihi wasallam ita mara arba'a umurat ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwar shi ya yi umura guda hudu ihidahun na fi rajab amma a cikin hudun ya yi guda ɗaya a cikin watan rajab aisha allah ƙara mata yarda ummul mu'minina uwar muminai ta ce yarhamullahu aba abdurrahman ta ce allah gafartawa baban abdurrahman allah ji kansa allah masa rahama wa take nufi baban abdurrahman shi abdullahi bin umar ta ce allah ya fi masa allah gafarta masa ce bai yi umara ba duk umarar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ce dewa ya halarci umarar da duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake amma ya manta yace tace tunda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin umara a cikin watan Rajab ba wannan kuskure ne na dan adam mantuwa ta dan adam da yafiya saboda haka amma manzo Allah bai taba yin umara a cikin watan Rajab ba abin da yake ingantacce saboda haka lokacin da ake umura lokacin da ya falala shine umura a cikin watan ramadan to wannan nasi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa umratun fi ramadan ta'dilu hajjat yin umra a cikin watan ramadan yana daidai da aikin haji hadisi ne muttafaqun alaihi imam bukhari da muslim saboda haka umra abinda aka fi ma wanda umar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam watan da manzo Allah ya fi yin umara shine watan zulqaida don malamai sun tabbatar cewa haƙiƙa duka umarorin da umarar da manzo Allah sallallahu alaihi a cikin watan zulqaida ne yake kenan koyi ma za a yi kenan sai kai koyi da watan zulqaida amma kuma in kana son falala wanda manzon da kanshi ya faɗa to shine ba kamar umara a cikin watan ramadan ita daidai take da hukuncin aikin hashi kenan in koyi zaka yi to Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana amma yi a watan Rajab ake bance ta watan Rajab da yin umra wannan bid'a ce babu shi na biyar na ƙarshe da zamu tsaya a kai shine da yawa ana cewa a cikin wannan wata ma ƙila bi husulul hawadis al'azima fi shahar rajab cewa a cikin watan rajab akwai wasu abubuwa da suke faruwa na masifu ko na bala'o'i ko na waye da sauransu imam ibn rajab allah ƙara masa yarda وقد روي أنه كان في شهر رجب حوادث عزيمة ولم يصح شيء من ذلك فروي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في أول ليلة منه وأنه بعث في سابع وعشرين منه وقيل في خمسة وعشرين ولا يحسه شيء من ذلك معنى cewa watan rajab watan rajab wata ne na musamman akwai abubuwa da suke faruwa imma masu kyau imma marasa kyau imma masu lada imma kaza kaza da sauransu wata da ke na special shi da ake cewa imam ibn rajab allah ƙara masa yarda ce dukkan abin da aka rawaito na cewa wani abubuwa sun faru a cikin watan rajab na muhimmai na hawadis ya ce ƙarya ne lam ya she'un bin zalika babu wani abu da ya inganta an rawaito cewa a watan rajab ne aka haifi manzon allah sallallahu alaihi wasallama a farkon darensa aka ce a cikin watan rajab ne a 27 aka sauko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko aka aiko shi da manzanci wasu kace 27 wasu kace 25 yace dukkan su wallahi sai huce min zalika babu wani abu da ya kinganta na bayani game da waɗannan kwanuka ko kuma waɗannan abubuwa da suka faru a cikin watan Rajab baranta nama har a rike shi ya zama aiki ko ya zama abun koyi da sauransu saboda haka yan uwa musulmi wajibi ne mu nisanci waɗannan abubuwa ga baki ɗaya bidiyo'i ne ba a samo shi ba daga magabata sa'annan kuma inda alheri ne a ce waɗannan magabata da ba su kyale mu ba kai ma sabakuna ilai ma tarakahu ashaddun nas ta'aziman a ce waɗannan ayyuka na alheri suna faruwa wanda ya kamata a yi kuma a ce fiyayyen halitta bai aikata ba sahabbai ba su aikata ba kuma sai mu muka safan sanin ladan mu ne zama aikata kenan kaga inda alheri ne to su za su fara gabatan mu sahabbai annabi yayi sahabbai su yi tabi'ai su yi tabi'u tabi'in kai qurunul mufaddala wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce khairul quruni qarni summa allazina yalunhum summa allazina yalunhum fiyayen karni shine karnin da na rayu a ciki sanan sai karnin da ya biyo masa sai karnin da ya biyo masa to saboda haka kenan kaga da duk sun to duk waɗannan karnin ba a samu ba sai yanzu kuma karnin bayan da za a samu waɗannan bidiyoyi saboda haka bid'a ne ba su dace ba ‘yan uwa mu nisance su saboda haka allah ba mu ikon gujewa gyara kayanka baya zama sabke maraba duka waɗannan abuwa da mu gyara neman lada muke neman abin da zai kusantar da mu ga allah subhanahu wata'ala to ba abin da zai kusantar da mu ga allah sai mun yi koyi da alƙur'ani da sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallama qala allahu qala rasulullah Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko kuma a'a manzon Allah ya aikata sahabbai sun aikata ko tabi'ai ko tabi tabi'in an rawaito sun nakalto mana daga gare shi in kuma ta abu ba su samu daga gare shi ba to ka ajiye su dan uwa ki ajiya wannan shine zaman ka lafiya shine samun alheri a gare ka ta fata abin kanta daidai Allah ta ramu cikin ladan abinda muka kuskure Allah ya fi mana bukatocin na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh